الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yini na lahadi a dare na litinin daren 28 ga watan 11 watan zulka'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara 1446 a ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gudanarwa a cikin wannan littafi mai albarka na taisirul karimin rahman fi tafsiri kalamil mannan na babban malami al'allamatul imam a sheikh nasir abdurrahman ibn nasir sa'adi rahmatullahi ta'ala alaihi muna cikin suratul bakara a yau za mu tashi aya ta goma sha bakwai wanda wannan zai zama karatu na biyar insha Allahu ta'ala فلن الله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعد حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير وانجي تعالى كي ومثلهم misalin waɗannan munafukai ka matsalin ladista da nara kamar misalin wanda ya cinno wuta ne daga wasu mutane falamma a ba'at ma haulahu a lokacin da wutar ta haska abin da yake kewaye da shi na ban tsoro zahaballahu bi nurihim sai Allah ta'ala ya janye haskensu ya tafiyar da shi ya basu da wannan fargabar wata rakahun fi zulumatin ya basu cikin wasu kalar dufai la yubsiruna ba sa iya gani cikin wannan duhu summun wato waɗannan mutane kurame ne bukmun kuma bebaye ne umyun makafi ne su fahum la yarji'un shi yasa ba sa iya dawowa su bi tafarkin gaskiya wannan misali ɗaya kenan daga cikin misalan waɗannan munafukai a nan duniya sai ce auka sayyibin minas sama ko kuma ka iya cewa misalin waɗannan munafukai kamar wani mamakon ruwa ne wanda yake saukowa daga girgije fihi zulumatun wanda a cikin shi akwai duffai wa ra'dun akwai wato ainihin tsawa wa barkun akwai walqiya yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim suna sanya 'yan yatsunsu a cikin kunnuwansu minas sawa'iqi saboda tsoron wannan tsawawwaki da suke ainihin wato damunsu hadar almauti dan tsoron mutuwa wallahu muhiqun bil kafirin kuma Allah tabaraka wa ta'ala mai karadewa ne ga kafirai yana gewaye su da ilimin shi da jin shi da ganin shi da ikon shi ba wani abu da zasi wanda zai fita daga iko ko gani ko ainihin wato kulawa ta ubangiji ya kadul barku ya khtafu absarahu wato walƙiyar da ke cikin wannan ruwa tana dabda ta ainihin farauce idanuwansu ta tafiyan musu da idansu ta kwace su kullama adha'a lahum mashawfi duk lokacin da wato ainihin wannan haske ya haskaka musu mashaufihi sai su tafiya a cikinsa wa idha azlama alaihim in koye musu duhu hasken ya tafi qamu sai su tsaya su kasa gaba su kasa baya walau sha Allahu inda Allah ya ga dama la zahaba bi sam'ihim wa absarihim da ya tafiyar da jinsu da gannansu na na duniya na zahiri dama ji da gani na ma'ana Allah ya dauke musu to inda ya ga dama da sun zama makafi na asali da sun zama kurame na asali na zahiri a duniya inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan dukkan komai idan ba mu manta ba Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayani akan sifofi na munafikai wanda dama mun yi bayanin cewa farkon suratul baqara ta yi tasnifun nas bainal mu'minina wal kuffar والمنافقين الذين بين هذا وذاك ga mumini wato bayyinul iman ga kafiri bayyinul kufur amma shi munafiki ya sanya rigar rigar imani da kuma rigar kafirci a tare wanda sai ya zama yafi hadari yafi muni shi yasa aka yi bayanin sifa ta muminai da halayensu a cikin ayoyi biyar aka yi bayanin sifa ta kafirai da halayensu a ayoyi biyu amma munafukai sai da aka ɗauki aya goma sha uku ana bayani a kansu saboda haɗarin da suke da shi Allah ta'ala ya tsare mu daga munafunci da munafukai aya ta goma sha bakwai malam ya ce da ya ce matsaluhum ka matsalin da zistauka da nara sai ce ai matsaluhumul mutabiqu lima kanu alayhi ka matsalin da zistauka da nara ai kana fi zulmatin azima misalin waɗannan munafukai wanda yake daidai da halin da suke kai kamar misalin wanda ya je ya aro wuta ko ya cinno wuta kamar ka ɗauki ice ka je wani guri da ake da wuta ka ɗan kara wutar ta kama bakin icen don ka je kai ka hura ta ka wutar shine istiqal ka je ka kunno wuta daga wani don ka zo ka hura taka sai ce misalin wanda ya kasance kamar cikin duhu ne mai girma wa hajatin ilan nari shadida yana da tsananin bukata zuwa ga wuta kun san wuta tana da amfani ne a lokacin da mutum yake bukatar dafa wani abu ko ya ji dumi a lokacin da sanyi ya mai yawa ko ya haskaka hanya a lokacin da yake cikin duhu shi yasa malamai suke cewa a halin balaguro ne kadai aka amfana amfanu aka ambaci amfanin wuta a cikin alkur'ani Allah ta'ala ce a fara'aitumun naran lati turun a antum an sha'atum shajarataha am nahnu munshi'un nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqawin ya kira ta jin daɗi ga matafiya domin za su haska hanya da ita da lokacin babu fitilu na zamani sannan za su hura su shaɗimi amma in ba nan ba ba ambaci wani amfani na ta ba sai dai tsoratarwa da firgitarwa malamai suna ambaton haka ne don maida wa shaidan martani da yake ganin ya fi annabi adam daraja don shi an halicce shi da wuta shi kuma annabi adam an halicce shi da laka to ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin malamai suka ce wanda ya fara kiyasi yayi kwaba shine shaidan shi kadai shine ya fara yin gurbataccen kiyasi haka duk wanda ya zo yi wata bankaura cikin kiyasin shi to ya bi tafarkin shaidan har an samu daga cikin zanadika akwai bashar bin burdi inda ake jingina mushi Allahu alam wanda yake ganin abin da shedan ya faɗa gaskiya ne yace iblisu afdalu min abikum adamin fatanabbahu ya ma'ashar al-ashrar yace annaru unsuruhu wa adamu dinatun wa tinu la yasmu sumu wan nar in ya tabbata shi ya faɗa haka faqabahu Allah wa akhza yace ai wuta tafi tafulaka kaga wannan ai kwaba ce to misalin waɗannan munafukai kamar wanda ya je ya cinno wuta ne yana cikin tsananin bukata zuwa gare ta fastauqadaha min ghairi ya je ya cinno wutar daga wani ba shi da ashana ba shi da duk wani wata dubara da zai tashi wuta zaka roƙowa yayi daga wani guri walam takun indahu mu'adda wutar bata kasance ya tanaje ta ba bal hiya kharijatun anhu falamma adaa'at an-naru ma hawlahu wa nadhara al-mahalla alladhi huwa fihi yayin da wutar ta haska abin da ke kewaye da shi ya kalli gurin da yake ciki wa ma fihi min al-makhawifi da abin da yake ciki na ababen tsoro cikin daji ne kila akwai kwari masu cutarwa akwai kaza akwai kaza wa aminaha ya amintu daga wancan tsoron tunda yanzu ya samu haske in shi ka san haske ni'ma ne haske na ma'ana da haske na zahiri dukkan su alkhairi ne ga ga muni alkhairi ne ga mutum wantafa'a bi tilkan nari lokacin da ya fara amfanuwa da wannan wutar wa qarrat biha aynuhu ya samu natsuwa da wannan wuta wa dhanna annahu qadirun 'alaiha yake ganin ma yana da ikon yin tasarrufi da ita ya amfani da ita fa bainama huwa kadhalika yana cikin wannan yanayin id dhahaba Allahu bi nurihi sai Allah ya tafiyar da wannan hasken nashi to haka azzalimi yake yana jin daɗin zalunci yana morewa yana cutar da wanda ya ga dama kwatsam sai damar ta kubce wa kam qad ra'ayna zaliman mutamarridan yara an-najma tayhan tahta dhilli rikabihi ce fa amma qalilin wa huwa fi ghafalatihi anakhat suruful hadithati bi babihi fa asbaha la malun wala jahu yurtaja wala hasanatin tultaqa fi fi hisabihi ƙarshe da ya ce wa sabba alaihi lahu sauka azabi tun yana cikin jiji da kai yana ganin tauraro ma ƙasa da shi yake tsabagen nuna isa da ainihin wato a tunƙahu kwatsam sai ka nemi wannan izzar ka rasa ka nemi wannan damar da ya samu ka rasa sai ya zama kaskantacce a cikin mutane wanda yau da gobe ta tabbatar da haka to haka wannan munafikin a lokacin da yake ganin wato yana da iko akan muminai yana rudar da su yana cutar da su yana ha'inta su ta karkashin ƙasa yana ta bid'o'in shi a ban ƙasa yana tsammanin ya ci bulis kwatsam sai ubangiji ya damke shi fazala anhu nuru sai wannan hasken ya gushe daga gare shi wa zahaba ma'ahu sururu duk wani murna da jin daɗi ya kau daga gare shi wa baqiya fi zulmati al'azima wan naril muhriqa ya ci gaba da zama cikin duhu mai girma da wuta mai konawa fa zahaba fiha min al-ishraq abinda ke cikin wutan na haskakawa sai ya gushe wa baqiya ma fiha min al-ihraq sai zama abinda ya rage kawai kuna da zafin wutan ne kawai fa baqiya fi zulumatin muta'addida yasa Allah bai ce zulma ba sai ce zulumat jam'i ne sai mutum sai wannan munafiki ya ci gaba da zama cikin duffai masu yawa zulumatin lai yana cikin duhun dare wa zulmatis sahab ga duhu na girgije lokacin da hadari ya taso daga girgije yana dinkewa ya ainihin ninke gari wa zulmatil matari kuma ga duhu na ruwa in ana mamakon ruwa koda da rana ne gari yakan yi duhu ballantana kuma da daddare kun gane sannan wa zulmatul hasila wa zulmatil hasilati ba'da nuri da kuma duhun da yake samuwa bayan haske don kasan idan kana cikin haske sai aka yi kufir aka ɗauke wuta duhun da za ka gani ya fi wanda dama shi cikin duhun yake ya fi wanda dama asali cikin duhun yake to yanzu kaga ga duhu na dare ga duhu na girgije ga duhu na ruwan sama ga kuma duhun bayan haske fa kaifa yakunu halu hadha al-mawsuf mal yace ka tuna ka sawwara yaya halin wannan mutumin da aka aka sufanta zai kasance sai ce fakazalika ha'ula'il munafiquna tamaman haka waɗannan munafikan suke istauqadu naral imani minal mu'minina sun aro hasken imani daga mu'minin asulan su ba su da imani amma da ke sun yi kamanceceniya da sifat na mu'mini za a yi sallah da su za a je jihadi da su za a je ta'aziyya da su duk wani aiki na mu'minai tare da su ake yi suna cikin rigan mu'minai kenan sun ari riga ta imani walam takun sifatan lahum amma wannan walam takun sifatan lahum wannan hasken bai kasance sifar su ba fastada'u biha muaqqatan sai suka suka nemo haske da wannan hasken na imanin da mu'minai ke da shi na dan lokaci wanta fa'u suka dan more suka ji dadi fa haqinat bidhalika dima'uhum sai jininansu suka samu kariya saboda haka tunda wanda ya bayyana musulunci ba a yaƙa shi don manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa idha fa'alu dhalika عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل kaga da zahiri ake hukunci kamar yadda sayyiduna Umar yake cewa wato muna aiki da zahiri ne wallahu ya tawalla sarair Allah shi ke jukuntar abin da ke boye a zuciyar mutum baka tuhumar niyyar mutum baka tuhumar zuciyar mutum abin da ya bayyana da shi zaka yi mai hukunci yau yanzu wani zai zo ya bid'a in kama ya raddi ya ce shi yanzu shi za a ce ma dan bid'a a aikin ka ne ya ce kai dan bid'a da zahiri ake hukunci ko da kana son sunna a zuciya amma dai kayi bid'a kayi kayi kokari zuciyarka ta dace da aikin ka to sai ka fita daga zargi an gane wannan wa salimat amwaluhum dukiyoyinsu suka samu tsira dama wa'annan dalilan biyu shi yasa suka bayyana imani kai tuhqana dima'uhum wa taslama amwalu don su samu aminci a cikin jinenansu kuma su samu kariya a dukiyarsu ba su so a yi musu hukunci na kafirai domin kafiri a halatal harb a lokacin da ake cikin yaƙi da jinin shi da dukiyar shi mahdur an zubar da darajar su ga muminai muminai za su kashe shi in sun samu dama a kan shi a filin yaƙi kuma sannan dukiyar shi za ta zamanto ganima ko fai'u ko salbu ga wanda ya kashe shi to dan gudun haka ne sai suka bayyana imani amma ba don wani abu shi yasa a makka ai babu su tunda babu jihadi a makka ko a madinan ma malam yace sai da aka yi badar tukunna sannan sai munafikai suka bayyana wa hasala lahum naw'un min al-amn suka samu wani nau'i na natsuwa da ainihin walwala fi duniya a duniya dama duka ana zancen bikin duniya ne shi munafiki ba ta lahira yake in dai ba a gano shi ba a duniya to yana ganin shi ke kaga ne tace babbar asara gwara ko ka sha wuya a duniya ka ji daɗi a lahira to shi yana so ya ji daɗin duniya ne ya sadaukar da wato ainihin lahirar shi kamar yadda Allah ta'ala ya ba da labarin su cewa ayar da muka karanta baya ula'ika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin malam yake cewa fa bainama hum kadhalika suna dai cikin wannan halin id hajama alaihimul maut kawai sai mutuwa ta kai musu hali kwatsam ta afka musu fasulibahumul intifa'u bidhalika nur sai a janye musu amfani da wannan hasken ma'ana imani ko tunda daga sanda mutum ya mutu a cikin halin munafunci imanin da ya furta ko ya bayyana ba zai mai amfani ba tunda bai shiga zuciyar shi ba وحصل لهم كل هم وغم وعذاب sai ga ya fada cikin duk wani nau'i na kunci da damuwa da ainihin azaba wa hasala lahum zulmatul qabr wal iyadu billah sai su samu kansu a cikin duhun kabari wa zulmatu al kufr da kuma duhu na kafirci wa zulmatul nifaq da duhu na munafinci wa zulmatul ma'asi da duhu na saban Allah ala ikhtilafi anwa'iha saban nan da ainihin bangarorin shi mabambanta ka kamar yadda a zahiri wancan da ke cikin ruwa ko ga tsawa ga kaza yana cikin duhu na duhun dare da duhu na girgije da ya haɗu na hadari da duhu na ruwan sama da duhun da ke biyo bayan haske to su ma anan sai ya kawo duhu hudu don ya nuna ya san abin da yake yi sai ce kaga nan akwai zulmatul qabr zulmatul kufr zulmatul nifaq zulmatul ma'asi ala ikhtilafi anwa'iha wa ba'da dhalika zulmatun nar kuma bayan wannan duhun na masifar da suke ciki in aka tayar da su ranar alkiyama kuma ga duhun wutar jahannama wa bi'sal qarar tir da mazauna ya kasance jahannama falihadha qala ta'ala anhum shi yasa sai Allah ta'ala ya faɗa akan su aya ta 18 kenan summun yace kurame ai an sama'il khair sun kurumce daga jin alkhairi ba wai ana nufin kurame ne su ba sa jin magana ba suna jin magana lakin ba wadda za ta amfane su ba wanda suka ce wa kalu fi adanina wa qurun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana innana amilu bukmun bebaye ne su bukum jam'in al'abkam bebe wanda koda yana ji amma baya iya baya iya maidawa ai anil nutuqi bihi ma'ana sun bebance daga magana ta gaskiya ba su iya furta gaskiya ba su iya furta alkhairi umyun jam'un al'a'ma an ru'yatil haqq ma'ana sun makance daga ganin gaskiya fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ita makanta ta ido ko kurumta na kunne ko bebantaka ta harshe ba aibi ne ba a addinance zai zama aibi a halitta da rayuwa amma ba aibi ba ne a cikin addini amma kunne ya zama baya jin gaskiya ido ya kasance baya ganin gaskiya harshe ya zama baya faɗin gaskiya baya faɗin alkhairi wannan shine aibi a cikin addini kuma gwara wancan makawan so dubu gwara wannan kurman so dubu gwara wannan beban so dubu wanda shi baya iya ji ko ya faɗa ko ya gani ne akan wannan da baya aiki da abin da ya ji ko ya gani ko abin da ake gaya mashi wannan ya fi haɗari an gane ko kamar yadda hafiz hakami ya, ya, ambata cikin wato ainihin a cikin jauharar shi cewa summun walau sami'u bukmun summun walau sami'u بكم ولو سم عمي سم ولو سمعوا عمي ولو نظروا بكم وإن نطقوا بهت بما بما نطقوا بما اعتقدوا بما شهدوا نعم بهت بما بما شهدوا yace koda sun ji amma jin nasu kurame ne su ko da sanda ake gaya musu ba za su yi aiki da shi ba yasa Allah ya faɗi wasu kafirai ya ce lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata ba sa gane gaskiya da su suna da idanuwa ba sa ganin gaskiya da su suna da kunnuwa ba sa jin gaskiya da su sai Allah ya ce ulaika kal an'am waɗannan kamar dabbobi su sakarkarin dabbobi na gida irin su tinkiya sai ce balhum a kai sun ma dabbobi bata inda ko ba komi dabba ta tana ganin abin da zai cutar da ita ta gudu za ta ji kiran mai taimakonta ta ruga zuwa gare shi sannan ta shiga matsala tana da bakin da za ta yi kuka a kawo mata ɗauki ko wani abu makamancin haka to shi ko waɗannan hawas da Allah ya bashi sai ya yi amfani da su gurin jawo makan shi fushin Allah za ta ga gwara jaki da alade da mutumin da ya kasance waɗannan ni'imomin da Allah ya ba shi ya amfani da su cikin sabon Allah da kafirci wal iyadu billah malam yake cewa a menene fahum la yarji'un li'annahum taraku al-haqq ba'da an arafu ba za su dawo daga wannan batatta su ba saboda sun bar gaskiya bayan sun santa in mutum ya kasance ya sani ya kibi to wannan tubar shi tana wahala amma in bai sani ba to ba mamaki Allah ta'ala ya taimake shi zuwa ga tuba sai ce fala yarji'una ilaihi ba za su dawo zuwa ga wannan alkhairin ba bi khilafi man taraka alhaqq an jahalin wa dalal sabanin wanda ya bar gaskiya saboda jahilci da bata kawai shi jahili ne bai san cewa gaskiya ba ce yana fada da ita an jahalin wa dalal wa ghayb amma wanda yake fada da gaskiya cikin mukabara da mu'anada to wannan shine ke tabewa فإنه لا يعقل wannan jahilin baya ganewa wa huwa aqrabu ruju'an minhu wannan an fi sa ran ya dawo da kusa akan waɗannan da suke yaki da gaskiyar alhalin sun santa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ihtajaza tawbata an sahibi kulli bid'ah Allah ya katange tuba daga duk wani dan bid'a don shi dan bid'a ya san sunna yake faɗa da ita ana nufin jagorori a cikin bata din ba waɗanda suka kasance muskinai wanda suka kasance an cuce su an yaudare su ba kalan masu bugun kirji zakirai da ake tarawa a ɗan ba su kwaya su je su ta dukan kirji wannan ranar da ya gane gaskiya ana sa ran ya ɗauka amma su waɗancan wanda suke mai ake telekoman ɗin na hannunsu su suke murɗo su daga kwance wannan tubarsu sai dai wani iko na ubangiji shi yasa tun farko daga ka gane abu gaskiya ne kawai ka karbe shi kakkai faɗa da ita da ka fara faɗa da gaskiya sai ka ga kana son ka bita amma kuma abin ya gagara saboda abin da ka shuka na banna da yaƙi da ita ka ce wa mutane bata ce ka ce wa mutane ƙarya ne kuma kana jin nauyin ka shiga cikin kunyar duniya sai ga mutum ya fifita kunyar lahira to amma in ya zama kai baka yi tallar batar ba amma kai batacce ne ranar da ka tashi tuba matsalar kanka ne kawai tsakaninka da ubangiji sai ka tuba kawai salin alin wani ma bai sani ba amma in kana kira zuwa ga bata kana kira zuwa ga bid'a tubar ka za ta yi wahala a al'adance da kuma shari'ance tunda a shari'a duk inda ka bata sai ka dawo ka gyara ka ce guri kaza da nace kaza ƙarya nake ƙarya na ma shari'a ba daidai ba ne na saba wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ga abin da yake shi ne daidai wa bayyana ko yasa tuban malami ke da wahala da ka sa kanka a hanya ta da'awa to daure ka yi wannan da'awar ala mishkatin nubuwa ka yi ta a bisa haske na annabtaka ba za ka yi nadama ba amma da zaran ka sa son zuciya ranar da ka so ka tuba kana jin tsoro ko kana jin kunyar ka fito cikin mutane ka kuskurantar da kanka sannan kuma kana ainihin wato tsoron mabiya su watse su gane cewa abin da kake ba gaskiya ba to sai kaga mutum ya kasa duba sai ya daure haka nan ya tafi jihar fama asbarahum ala an-nar wal iyad billah aya ta 19 mala yace thumma qala ta'ala aw ka sayyibin min sama cikin sifar munafikan nan sai yace ko kuma ya zama kwatankwacin su kamar wani ruwa ne wanda yake sauka daga sama ay ka sahibi sayyibin kamar wanda yake ciki wato mutum ne cikin ruwan sama da yake sauka wa huwa al-mataru alladhi yasubu ay yanzilu bi katra shine ruwan da yake sauka yake zubowa da yawa fihi dhulumatun cikin ruwan nan akwai dufai shine sai yace zulmatul layl wa zulmatus sahab wa zulmatul matar ga duhun dare ga duhun girgije ga duhun shi kanshi ruwan wa fihi ra'adun cikin ruwan kuma akwai tsawa cida ko wadda take amo a sararin samaniya wa huwa sautu alladhi yusma'u min as-sahab shine sautin da ake jin karar shi daga girgije su yan ilmul falak sun ce giragizai ne suke clashin suke gugar junan su sai ake wannan sai wannan sautin yake fitowa amma babu wani dalili akan haka malaman musulunci da dama sun ambaci cewa sautin mala'ikan da ke iza wannan giragizan ne wanda shine mika'il warra'adu sayhatu malikin wa huwa ismuhu menene subhanallah wa huwa ismuhu kwanan nan muke shi garan jiya ko ranar alhamishi muke warra'adu sayhatu malikin wa huwa ismuhu yuzji as-sahaba ka sa'ik al-adhan wanda yana mawa giragizai tsawa kamar yadda ka san mai kiwon raƙuma yake musu tsawa wani akwai maganganun malamai a kai almuhim dai sautin da kake ji a lokacin da hadari ya taso ko ake tsakiyar ruwan sama shi ake kira da arra'ad ya zo a wani hadisin cewa arra'ad sunan mala'ikan ne amma hadisin na da rauni na fata an gane wani to ga wannan tsawa ko cida da ke tashi a cikin wannan ruwan wa huwa sautul ladhi yusma'u min as-sahab wa fihi barqun kuma a cikin ruwan akwai wato walqiya wa huwa ad-daw'ul lami'ul mushahab min as-sahab shine hasken nan mai daukan ido wanda ake ganin shi daga giragizai shi ma aya ta 20 sai ce kullama adaa lahum al-barqu fi tilka adh-dhulumat fi tilka adh-dhulumat duk lokacin da wato wannan barq wannan ne yake da suna walƙiyar ta haskaka musu a lokacin da suke tafiya cikin wannan duhun mashaufihi sai su yi tafiya cikin wannan hasken wa idza azlama alaihim amma in yayi duhu akan su qamu sai su tsaya ai waqafu sai su tsaya kuma ko ka san walƙiya hasken ta ba jimawa yake ba shi yasa ake kiranta walƙiyar walaqta ta tafi yasa hadisi ya siffanta bayin Allah na kwarai da za su tsallake sirabi yadda ka san walƙiya kamar kyaftawa ido sun tsallake Allah ka sa mu tsallake kamar walƙiya inda ne kowa sai ya bi ta ya bi ta gurin wani ya tsallaka wani ya rubuta wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya Allah ka aminta da mu sai mala ya ce fa haka za halatul munafiqina to hakan nan halayen munafikan nan yake idza sami'ul qur'ana wa awamirahu wa nawahi wa nawahiyahu idan suka ji ayoyin qur'ani da umarni da hanin da ke cikin sa wa wa'adahu wa wa'iduhu da kuma alƙawarin rahamar da Allah ke wa muminai da kuma narko da kyacewar azabar da yake makafirai da fasikai ja'alu asabi'ahum fi adhanihim sai su dinga sanya 'yan yatsunsu a kunnuwansu ba sa so su ji ba sa so su ji da'awa ta gaskiya wa a'radu an amrihi wa nahyihi wa wa'dihi wa wa'idihi su kauda kai daga umarni da hanin Allah da alƙawarin da yayi ko kyacewar da yayi yayi alƙawarin rahama sun ki aikata abun yayi kyacewa da narkon azaba kuma suna aikata zunubin kaga basu basu bada wato muhimmanci ga wannan dokar ta Allah ba fayuwarri'uhum wa'iduhu فيورعهم وعيده وتزعجهم وتزعجهم وعوده بلنتنا كتشوا تأوبن جزي تصورة الدسو كوكما فيروعهم وعيده معنى سيكا كتشوا دا الله تعالى يي إنه سنة سنة بأسنت بسوسيكو سيكتشوا نركو تاندن أزابا شيني وعيد wa'idin da ubangiji ya yi tanadin azabar da ya makafirai sai kaga yana firgitar da su tunda me su suna da hali na kafirci sannan me wa tuz'ijuhum wu'uduhu alƙawurran da Allah yake wa mu'minai sai ya dinga sa su cikin damuwa so da su sun san ba sa ciki kuma suna wa mu'minai ne bakin ciki daga shi munafiki babu babu ranar da yake cikin farin ciki so da idan alkhairi ya samu mu'minai yana damuwa idan kuma sharri ya samu kafirai nan ma yana damuwa da yana tsoron kar a hada da shi in ayar qur'ani za ta sauka cikin ɗarɗar yake muminai suna jin daɗi idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun muminai su dinga jin daɗi Allah ya saukar da wahayi to da rahma ne daga Allah وأما الذين في قلوبهم رجس فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم وهم فاسقون to su wanda suka kasance munafukai ne ayoyin qur'anin ƙara musu takaici suke yahsabuna kulla sayhatin alayhi yahdharu almunafiquna an tunazzala alaihim suratun suratun tunabbi'uhum bima fi sudurihim kullun cikin tsoro da daddar suke babu wani hali da suke cikin dama dama a cikin fahum yu'riduna anha ghayata ma yumkinuhum suna kauda kai daga ayoyin qur'ani mafi kololuwar damar da suka samu kan haka fayakrahunaha karahata sahibi saybi alladhi yasma'u ar-ra'da suka ga suna kyamar ayoyin qur'ani yanda kasandi wanda ke cikin ruwan can yana tsoron kyamar wannan tsawar da yake ji fayaj'alu asabi'ahu fi fi udunayhi kaga yana sa wato ainihin 'yan yatsunsa a cikin kunnuwan shi khashiyatan mauti don tsoron mutuwa fa hadha rubbama hasalat lahu salama shi wannan wanda ke cikin ruwan sama mai tsanani din na duniya zai iya samun aminci an yi ruwa da yawa kuma an samu tsira an kubuta zai iya samun tsira wa ammal munafiquna amma su munafikai fa anna lahumus salama ta yaya za su samu tsira bayan da za su samu tsira kaga an yi misali ne kawai don ka sawwara abun amma shi wancan da ke cikin tsananin ruwan sama yana iya tsira wanda shine aghlab ma amma wanda ya kasance munafiki ne cikin halin da yake ciki na kyamar shari'a da rashin son saukar wahayi da rashin jin wa'azi to wannan ba yanda za a iya tsira hagwara wancan kenan da yake cikin wannan ruwan mai firgitarwa sai ce wa huwa ta'ala muhitun bihim kuma tare da haka Allah yana kewaye da su qudratan wa ilma gurin kudura da ikon shi Allah ta'ala yana kewaye da kafirai gurin ikon shi akan shi ne ya kama su ya damke su da kuma ilimi akan halin da suke ciki ba abin da zai koyo a gare shi fala yafutunahu wa la yu'jizunahu ba za su kukuce mishi ba kuma ba za su gagare shi ba koda kaga ya kyale su to an musu istidraji sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin bal yahfazu alaihim a'malahum kai ba haka bane Allah yana kiyaye musu ayyukan su yana tsara da su wa yujazihim alaiha atammal jaza kuma zai sakanya musu akan waɗannan ayyuka nasu mafi cikar sakanyawa walamma kanu mubtalaina bis samami wal bukmi wal ama al ma'nawi yayin da waɗannan munafukai suka kasance an jarabce su da kurumta da bebantaka da makanta ta ma'ana ba ta zahiri ba wa masdudatan alaihim turuqul iman an toshe musu hanyoyin imani qala ta'ala walau sha Allah fada Allah ya ga dama la zahaba bi sam'ihim wa absarihim da ya tafiyar da jinsu da ganin da gannan su ai alhissiya jinsu wanda suke jin magana da ganin da suke ganin abun gani da shi ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية kaga a cikin wannan akwai tsoratarwar da Allah ta'ala yake musu da gargadi daga ukuba ta duniya in ya ga dama zai janye ganin nasu kamar yanda ya janye basirarsu in ya ga dama zai janye jin nasu kamar yanda ya janye musu dacewa da sauraron gaskiya daka Allah mai iko ne akan wani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله سورته سورة حمار أو يحول الله سورته سورة حمار mutumin da a sallah yake riga liman dagowa baya tsoron Allah ya maida sura shi irin ta jaki da jela da komi ko ya maida fuskar shi irin ta jaki kake na Allah yana iya yin haka yamma mutum ukuba a nan duniya da canza halittar shi kamar yadda ya kisbe Yahudawa wa ja'ala minhumul qiradata والخنازير وعبد الطاغوت ليحذروا الله يا مسو هكا ne dan su kiyaye fayarta'idu an ba'd sharrihim wa nifaqihim sai su tsawatu su bar wasu daga cikin sharri da munafincin da suke inna allaha ala kulli shay'in qadir fala yu'jizuhu shay'un wa min qudratihi na daga cikin ikon Allah annahu idza sha'a shay'an fa'alahu in Allah ya ga damar yin wani abu kawai aikatawa yake min ghairi mumani'in ba wanda ya isa ya hana wala mu'aridin ba wanda ya isa ya ainihin yi fito na fito da Allah ya ce zai hana ko ya saba mu wannan tsarin na ubangiji kaga anan abin da ya shafi at-taqdirul kauni kenan wala ce wa fi hadhihi al-ayati wa ma ashbahaha a cikin wannan aya da ayoyin da ke kama da ita raddun alal qadariyya akwai raddi akan qadariyawa سواي قدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى سوني سكيتي وادغا cikin mafi girman bid'arsu suka ce aikin su bai shiga cikin ikon Allah subhanahu wataala su ma sun kasu kashi kashi akwai wanda suke ganin Allah tabaraka wataala bai san aikin bawa ba sai bayan bawa ya aikata kaga wannan ƙaryata alqur'ani ne da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi yasa ma hadisi ya kira su majusul umma sune majusawan wannan al'umma qadariyya daga suna ganin aikin bawa Allah ta'ala bai san da shi ba sai bayan bawa ya aikata su kuma jabariya bil aks kuma suke ganin bawa duk abin da zai yi bashi da wani hubbasa bashi da wani katabus kawai Allah ne ya riga ya kaddara mishi da haka bashi da zunubi cikin saban Allah tunda Allah ya kaddara mishi ya saba ma Allah cikin dariya a cikin su akwai masu ganin Allah ya kaddara alkhairi amma bai kaddara sharri ba ya suka ce ya kaddara alkhairi su kuma bayi su ke kaddara ma kansu sharri kaga sun mai da bawa khaliqi ba su sani ba sun mai da bawa mai halitta tunda sun ce Allahu khalaqal khaira wal abdu khalaqa khalaqa shar shine al-Imam al-Bukhari da aka jingina mai wannan aqidar sai ma ya rubuta littafi kan aqidar shi ta khalqu af'alil ibad Allah yanda ya halicci bayi haka ya halicci aikin su wallahu khalaqakum wa ma ta'malun hatta saban Allah ba ka yi sai da ganin daman Allah tare da baya son a saba mushi amma cikin hikimar shi da ikon shi ya nuna duk abin da za ka yi na daidai ko ba daidai ba sai da izinin Allah wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah rabbul alamin amma fa tare da haka ya baka zabi fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur abinda ka zaba sai ya taimake ka akai wannan shine kawai to aqida ta ahlus sunna tana tsakanin wuce wuce gona da iri na jabariya gurin tabbatar da kaddara da kuma ainihin sakacin kadariya gurin kore kaddarar Allah subhanahu wa ta'ala sai ce li'anna af'alahum min jumlatil ashiya'i ad-dakhilati fi qawlihi inna Allaha ala kulli shay'in qadir da yace inna Allaha ala kulli shay'in qadir ayyukan bayi suna cikin taron abubuwan da suka shiga cikin sai da ikon Allah da kudurar shi abin yake faruwa sai Allah ya ce
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kaga wannan nida'i ne da ya shafi kowa da kowa u'budu rabbakum alladhi khalaqakum ku bauta ma ubangijin ku wanda ya halicce ku yasa galibi in ka ji ya ayyuhal ladina amanu to sai a ce ittaqullaha u'budullaha amma ya ayyuhan nasu sai a ce ittaqu rabbakum sai ya amfani da rububiyyar da kowa ya yarda da ita illa man shadda wa huwa shadhun ila an-nar haka kowa hatta kafirai sun yarda cewa Allah ta'ala shi ke halitta shi ke kula da halitta haka in yayi kiran annas gaba ɗaya sai yace ittaqu rabbakum ku kiyaye ubangijinku u'budu rabbakum ku bauta ma ubangijinku wanda shine ya halice ku walladina min qablikum kuma ya halici waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaqun in kun yi haka tabbas za ku samu takawa da kiyaye dokokin Allah waye Allah nan allazi ja'ala lakumul arda firasha Allah shi ne wanda ya sanya ƙasa ta zama shimfiɗa a gare ku wassama a bina an sama ta zama rufi da gini a kan wa an zala minas sama ima'a kuma Allah ya saukar da ruwa daga girgije fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum sai Allah ya fitar albarkacin wannan ruwa sakamakon wannan ruwa ya fitar muku daga jinsin 'ya'yan itatuwa masu yawa rizqan lakum ya zama arziki gare ku ba ma wai abinci ba arziki dan za a ci za a siyar za a yi amfani da shi fala taj'alu lillahi andada kar ku sanya ma Allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna alhalin kuna sani wannan shine nida'i na farko a cikin alqur'ani shine kiran da Allah ta'ala ya fara yi a cikin qur'ani ma'ana an kalli jeran giyar shi daga sama daga suratul fatiha aya ta 21 malam yace hadha amrun 'ammun li jami'in nasi wannan umarni ne ga mamme Allah yake ma dukkan mutane bi amrin amin yana umarninsu da wani al'amari wanda ya kasance gamamme ne kowa ya shiga ciki ba wanda ya fi ƙarfin wannan umarnin cikin halittun Allah wa huwa al-ibadatul jami'atu limtithali awamirillah wanda ita wato wanda shine ibada wanda ta tattaro aiwatar da umarnin Allah wajtina bi nawahihi da nisantar hanahanan Allah wa tasdiqi khabarihi da gazgata duk labarin da Allah ya bayar fa amarahum ta'ala bima khalaqahum lahu sai Allah ya ya umarce su da abin da ya halice su domin shi qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah bai halice mu dan mu sa tufafi mu ci mu sha mu kwanta mu bacci ba a'a wannan duka ya halatta mana ne domin mu ibada cikin natsuwa ثم استدل على وجوب عبادته وحده وحده sannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi kafa hujja akan wajibcin abauta mushi shi kadai bi annahu rabbukumul ladhi rabbakum bi asnafin ni'am da cewa shine ubangijin ku wanda ya rene ku da ni'imomi mabambanta fa khalaqakum ba'da al'adam ya halice ku bayan da babu ku wa khalaqal ladina min qablikum waɗanda suka gabace ku da iyayenku da kakanninku da mutane da aljanu da mala'iku da tsirrai duka Allah ne ya halice su kaga wannan kadai ya isa ya sami ka bauta ma Allah ko da bai ce zai kai ka aljanna ba tunda shi ya yi ka ya baka ji ya baka gani ya baka duk wata ni'ima in ya ce ka bauta mai dole ka bauta mishi kuma ballanta na fa saboda rahamar shi da tausayin shi da jin kan shi da lukufin shi yace kuma in ka bauta man zai zai kai ka aljanna ka bauta mishi kaga wannan rahama wannan riba kafa ce amma mujarradin shi ya yi ka duk wata ni'ima wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima taka da numfashinka da kyaftawar idanka da wato ainihin duk wani motsi naka Allah ne ta'ala ya wanda ni'imomin ba sai irguwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za mu iya biyan Allah wa'annan ni'imomin ba a matsayin bautar da muke yi amma kuma tare da haka sai ya ce in mun bauta mai yanda yake so yanda ya aiko annabawansa to kuma zai mana tukunci da aljanna wani alheri ya wuce wannan babu shi laka din mai hankali ba zai saba ma Allah ba duk mai hankali ba zai bar tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala domin ya san ba shi da matserata ba shi da gurin hutu ba shi da gurin samun natsuwa da kariya sai gurin Allah la manja wa la malja minhu illa ilayhi aya ta 22 wa an'ama alaikum bin ni'ami zahira Allah shine wanda yayi muku ni'imomi na bayyane wal batina da na boye faja'ala lakum al arda firashan tastaqiruna alaiha Allah ya sanya muku ƙasa ta zama shimfidar da kuke tabbata a kanta wa tantafi'una bil abniyati waz zira'ati kuna amfana da gine-gine da shukar da kuke wal hirata da noman da kuke wasuluki min mahallin ila mahallin da tafiyar da kuke daga wani guri zuwa wani guri Allah ya keta hanyoyi ga sunan ta tsakanin duwatsu ne ta ko ina a shiga daga wannan gari a fita a shiga wannan gari a fita wa ghairi dhalika min wujuhil intifa'i biha da sau wasu abubuwa da dama da ba wannan ba na fuskoki da bangarorin amfanuwar da muke yi da ƙasa wa ja'ala as-samaa'a bina'an limaskanikum kuma Allah ya sanya sama ta zama ita ce gini da rufi akan ginin ku da kuke yi kuna zama wa auda'a fiha min almanafi Allah yayi ajiya cikin wannan saman na kayayyakin amfani ma huwa min daruratikum cikin wanda yake darura ce ba ku iya rayuwa sai da shi wa hajatikum wanda bukatar ku tana da tsanani zuwa gare shi ka shamsi wal qamari wan nujum kamar rana da wata da taurari rayuwar mu ba za ta taba zama mai dadi ba sai da su da izinin Allah tabaraka wa ta'ala wa anzala minas sama'i ma'a wasama'u malan yace sama da aka ce Allah ya sauko da ruwa daga gare ta huwa kullu ma ala fawqaka duk abin da ke sama da kai shine as-sama'u yasa malamai mafi rinjaye da suka fassara man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila as-sama' sun tafi kan as-sama'u rufin daki ko rufin inda mutum yake ciki ba wai ya kulla igiya zuwa sama mai girgije ba yaushe zaka iya kulla igiya zuwa sama wala ce idan kana ganin bakin cikin annabi sallallahu alaihi wasallam zai ci nasara musulunci zai ci nasara baka so to shawara ɗaya ce shine ka daura igiya jikin bantin gidanku ko a jikin fulafon ko silib na ɗakin ka sai ka rataye wuyanka ka mutu wai shawara mafi dan sauki kenan amma nasarar dai sai ta tabbata duk da in kayi hakan baka tsira ba ko eh kamar abu biyu ne wanda ahlahu mamur inda suke cewa ka shiga tsaka mai wuya gaba zaki baya siyaki duk abin da kake duk hanyar da kaga tafi sauki to ta fada ce shine ahlahu mamur ko ka rayu kaga bakin cikin ko ka mutu ka hadu da azabar Allah daga duka biyun ka hakura da shi ka koma ga Allah kawai an gane ko to daka fa huwa sama'un duk abin da ke sama da kai to shine sama wali hadha qala al mufassiruna shi yasa malaman tafsiri suka ce al muradu bis sama'i hahuna abinda ake nufi da sama anan as sahab girgije ake nufi isa wani gurin yace wa anzalna min al mu'sirati ma'an sajjaja mun saukar da ruwa daga giragizai sune al mu'sirat masu tace ruwa ruwa wanda yake mai yawan sauka fa anzala minhu ta'ala ma'an sai Allah ya saukar da ruwa daga wannan girgije fa akhraja bihi min ath-thamarat wannan min ta bayanul jinsi Allah ya fitar ya tsiran muku daga wannan ruwan wato ainihin min ath-thamarat na nau'in bangarorin ƴaƴan itatuwa kal hububi kamar tsaba ta kwayar abinci wasimari da ƴaƴan itatuwa min nakhilin wa fawakiha na ainihin dabino da kayayyakin marmari wa zuru'in da abun da ake shukawa irin su hatsi da shinkafa da alkama wa ghairiha da makamantansu rizqan lakum ya zama arziki gare ku bihi tartazikuna wanda da shi kuke samun arziki suka ce noma na duke tsohon ciniki kowa ya zo duniya kai ya taras asalin cinikin duniya noma ne duk abin da ya zama nau'in kasuwanci mutafarri'un ne an azira'a wata takawwatuna wata ishuna wata fkahuna kuma kuna samun abinci daga wannan noman da arzikin da ke fitowa daga ƙasa kuna samun jin daɗi da walwala fala ta ja'alu lillahi an dada kar ku sanya ma Allah kishiyoyi ai ashbahan wa nudara kar ku sanya ma Allah ta'ala makamanta da tsararraki ba wanda ya zama ya kasance tamka ga Allah walam yakul lahu kufuwan ahad ba wani kwatankwacin shi kufuwan ahad fata'budunahum sai ya zama kuna bauta musu min al-makhluqin ko daga cikin halittu fata'budunahum kama ta'buduna Allah ku zo kuna bauta musu kamar yadda kuke bauta ma Allah kullum ana bayani kan shirka da bautar wani Allah da sanya ma Allah kishiya sai kaga ba wanda muke tunawa sai Salata da Uzza da su Manata da Hubal a akwai kyankyasa su a yanzu akwai wanda shi ma gashi nan min Lata wal Uzza wa in kana mutakalliman mutaharrikan gashi nan yana motsi amma ya sa mabiyan shi su bauta mishi wanda zai ce qulu subhani subhani ma a'zama sha'ani wanda zai ce ma fil jubbati illa Allah yana cikin alkabba ya ce Allah ne cikin wannan alkabban shi ma gwara ma lata da shi tunda lata shi dutse ne an gane ko sassaka shi aka yi aka bauta mishi gwara gunkin da aka sassaka ake bauta mawa ba wai mai bauta mai ɗin ba gwara shi gunkin da yake sassaƙaƙe ne minal jamadat akan wanda yake mai rai ne wanda yake mukallafi ne kuma ya ce a bauta mushi ko kuma ana bauta mushi ɗin yana kallo ya kasa hanawa a sukutu alamatun riba haka wannan shi ya fi zama cikin haɗari domin shi zai ja mabiyan nashi har cikin jahannama kamar yadda Allah ya ce wa fir'auna yakdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar to haka duk wanda ya bauta ma wannan Allah Allah zai ce laukana ha'ula ya alihatan ma wa raduha wa kullum fiha khalidu duka za su dawwama cikin wuta ne da wanda ya ce a bauta mushi da wanda ya bauta mushi din duka za a hada su a gwara su sai cikin jahannama daga karka sake ka sarrafa wani nau'i na ibada zuwa ga wani Allah wanda zai yi tuntube ya kira sunan wani shehi in yasi ko wani sa kaga ya bauta mai in yasi kuma in yasin shine cikin dawawin din shi yace in ka shiga matsala fanadiya ya inyas ka kira cewa ya kai inyas ya ce a atika bil madadi zan kawo ma dauki aga huwa alladhi da'a ila an yu'bad dan duk wanda ya bauta mishi bi amrihi wa taqribihi ne haka za a tattara su ai jahannama da su ina fata an gane wannan haka Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ake bauta mawa duk wanda ya bauta ma wani Allah wancan din kowaye ko ya bauta ma gunki koda mai motsi ne fata'budunahum kama ta'budun Allah wa tuhibbunahum kama tuhibbuna ku dinga san wa'annan mutane ko waɗannan gumaka irin yanda kuke san Allah wa hum mithlukum alhalin su din irin ku ne makhluquna marzuquna mudabbaruna halittar su aka yi su ma neman arziki suke daga gurin Allah mudabbaruna Allah ke gudanar da lamarin su shi yasa date din su in ya kai mutuwa suke yanzu suna ta yawo da wakan ya barhama na kira ka na kira ka baka dauka ya dauka a gidan wa yana can yana karban hisabin shi ka ce ka kira shi bai dauka ba duk da abin sun mai da shi wasa sun mai da shi comedy amma mas'ala ta aqida ba a sakaci da ita tunda ai wasun su sun fito sun ce bai ma mutu ba yana nan a raye shi dinwa shi kan shi وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس za'iqatul maut tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wai fa ana zancen mutanen kirki fa baballanta na wasu su barhama ko wani tijani mutanen kirki kowa sai ya mutu duk wanda ya rayu su annabi Adam annabi Musa annabi Nuh annabi Adam duk sun rasu ba wanda zai dawwama a duniyan nan walau anna ad-dunya tadumu li ahliha lakana rasulullahi hayyan baqiyan sallallahu alaihi wasallam لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي ذاك سوما دم بايني إرنكو إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها Allah ya ce ku kira su su amsa muku in za su iya gumakan ne ga sun ba ma sa iya tafiya ko yana kwance a cikin kabari bai san me ke faruwa ba iya abin da ya sani shine littafin aikin shi abin da ya shuka kai yanzu ba ta kai yake ba duk kiran da zaka mai bai jinka baya jinka yasa Imam Al-Alusi ya rubuta littafi Al-Ayatul Bayyinat fi Adami Sama'il Amwat wanda ya mutu baya jin me ake cewa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya wakilta mala'ikun da suke isar mushi da gaisuwa da sallamar da aka yi mushi ya zo cikin nasa'i yace inna lillahi mala'ikatan sayyahina yuballighunani an ummati salam sai mala'iku Allah ya tanada masu kewayawa a duniya in sun ji wani ya ma annabi sallallahu alaihi wasallama sallama sai su kai mu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to saboda haka to kaga kenan bid'ar da ake yi wanda zai je aikin hajji a ce in an in ka je ka gaida mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila yana can yana ta wahala ma jirgin ba lalle ya samu ba ya hau jirgin yawo su je Ethiopia ya lalace to mala'ika ne wanda shi ba ruwan shi da wani fan din jirgin sama in kai mu annabi salati sallallahu alaihi wasallam zai dauka ya kai mishi sai kaddara ba mala'ikan to Allah baya jin ka an gane ko sai ka ba da sako kasan mutane da dama ba su fahimci waye ubangiji suna kwatanta ubangiji subhanahu wata'ala da kansu da kuma sauran mutane wanda ku wannan ita ce mafi girman halaka Allah ka shirya ta da la yamlikuna mithqala dharratin fil ardi wala fis sama ba su mallaki daidai da ƙwayar zarra ba a cikin sama ko cikin ƙasa wala yanfa'unakum wala yadurrun ba sa iya amfana ku ko su cutar da ku kamar yanda bauta musu da gunsu ba zai amfane ka da komi ba yaƙi da su da adawa da su ba zai cutar da kai da komi sai dai ya amfane ka in ka yi yaƙi da mushrikai sai dai ka samu lada wa antum ta'lamuna anna Allah laysa lahu sharikun wala nadhirun la fil khalqi wala war rizqi wat tadbiri wala fil uluhiyyati wal kamal alhalin kun san da Allah ba shi da makamanci ko tsara a cikin halitta da arziki da gudanarwa hakan nan cikin bauta da ainihin kamala ba wanda ya cancanta a bauta mushi babu mai cika da isa irin tashi azza wa jalla fa kaifa ta'buduna ma'ahu alihatan ukhra ma'a ilmikum bidhalika dan me za ku danga bauta ma wasu ababan bauta na daban tare da Allah alhalin kun san da wannan hadha min a'jabi al'ajabi wa asfahi safa wannan yana cikin mafi girman abun mamaki mafi girman wawanci وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته wannan aya ta hada tsakanin wato umarni da bautar Allah shi kadai da hani daga bauta ma waninsa da bayani kan dalili wanda yake a bayyana mai rikitar da makaryaci akan wajibcin bauta ma Allah wa butlani ibadati ma siwahu da kuma rushe bautar wanda ba Allah ba wa huwa dhikru tauhidur rububiyyah tauhidur rububiyyah shine ambatan tauhidur rububiyyah da Allah yayi almutadammin infiradahu bil khalqi war rizq wat tadbir wanda ya kumshi kadaituwar Allah ta'ala da yin halitta da azurta halittar da gudanar da halitta din fa in fa idza kana kullu ahadin muqirran bi annahu laysa lahu sharikun bidhalik idan kowa ya tabbatar da cewa Allah ta'ala ba shi da abokin tarayya cikin yin halitta da azurtawa da raya wanda shi ne addininsu abu jahal sun yadda Allah ta'ala bai da abokin tarayya gurin halitta da raya saukar da ruwan sama duka ba su ce gumakansu ke yi ba ayoyi ga sunan burjik a cikin alkur'ani mai girma amma kaga su yan mushrikan wannan zamanin kamar yadda ibnu abdul wahhab rahmatullahi ta'ala alai ya faɗa cikin kashfu shubuhat da littattafan shi da dama hatta a cikin al-usul talata cewa mushrikan wannan zamanin sun fi hadari akan waɗancan su waɗancan sun yadda da rububiyya ɗari bisa ɗari kai a cikin uluhiyyan ma shirka suka yi ba wai ba su yadda da shi suna bauta ma Allah fa amma matsalar sun haɗa Allah da wani kuma ba wai dan wancan ɗin shi zai kai su aljanna ba cewa suka yi ceto za su yi musu هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى to shi kuma wannan ya ce a shi zai kai ka aljannan ba in ranar lahira ta yi ka karanta salatul fati so kaza baka shiga aljanna ba yace ka zo ka ciyo kwalashi ko wasu za su ci miniyu ranar alkiyama za su daƙumu wa billahi lalli la ilaha illa huwa fakadhalika to kamar haka ne falyakun al-iqraru bi anna Allah laysa lahu sharikun fi ibadati yanda ka san Allah ya tanaji duniyan nan ya halicci kowa yake kulawa da kowa to aiko ya kamata ka yadda da cewa ba shi da abokin tarayya cikin bauta domin ni'ima ce yayi mana ta halittar mu da hore mana kayayyakin jin daɗin rayuwa sai ya ce mu bauta mishi a matsayin godiya sai kuma ka je kake bauta ma wanda bai halicce ka ba ba shi ke raya ka ba ba shi ke baka lafiya ba ba shi ke baka tsaro ba ai butulcin ya kai butulci wannan ya ma kyautar gida sai ka je ka gode ma wani shi kyauta ya baka ta mota sai ka je ka samu wani can wanda ba shi da alaka kwata-kwata da shi sai ka ce to na gode na yi mota Allah ya ma albarka Allah ya saka da alheri kaga wannan hamaka ce wauta ne to walillahi almasalul a'la ina fata an gane wannan wa hadha awdahu dalilin aqliyyin ala wahdaniyati albari ta'ala wa butlan shirk wannan shine mafi fitowa filin dalili na hankali akan kadaituwar Allah tabaraka wa ta'ala albari mai halitta kenan mai kirkirar halitta wa butlan shirki da bayani akan bacin shirka da rushewarta wa qawluhu la'allakum tattaqun da ya ce in kun yi hakan za ku samu takawa ya hatamilu annal ma'ana zai iya ɗaukan ma'anar shi ne annakum idza abattumullah wahda idan har kuka bauta ma Allah shi kadai ittaqaytum bidhalika sukhtahu wa azaba to za ku samu kariya daga fushin Allah da azabar shi li annakum ataytum bisababi dafi'i li dalika saboda kun zo da dalilin da ke tinkuɗa ku zuwa ga samun wannan rahama wa yahtamilu kuma zai iya ɗaukan ma'anar an yakuna al-ma'ana annakum idza abattumullah sirtum min al-muttaqin al-mawsufin bittaqwa in har kuka bauta ma Allah za ku zama cikin masu taqawan da suka siffantu da kiyaye dokokin Allah wa kilal ma'nayayni sahihun duka ma'anar biyu ingantacciya ce wa huma mutalazimani suna ma tare da junansu faman ata bil ibadati kamilatan wanda yazo da ibada a cikakkiyar siffarta shine kai bisa sunna kana minal muttaqi zai kasance daga cikin masu takawa wa man kana minal muttaqin wanda ko ya kasance cikin masu takawa hasalat lahu najatu min azabillahi wa sukhtihi zai samu tsira daga azabar Allah da fushin shi sai mu kwana anan mu tashi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah